أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتركنا بعدهم يومئذ يموج في بعد ونفق في السور فجمعناهم جمعا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ونقول الله دي ساكي أدمو أو أن رانا تا a rana ta litinin uku ga watan ramadan hijiran fiyayyen halitta annabi muhammadu sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da hudu ga watan hudu kuma 2022 meladiyan annabi isa alaihi salam muna nan a cikin suratul kafi aya ta 98 a cikin wannan zawiya mai albarka na sheman dan umma Allah ya kara masa rama a cikin wannan zawiya da ke kan titin malam goje a cikin garin bauchi Allah subhanahu wata'ala yana gaya mana hikayen wa'innan mutane wanda ake kira ya juju wa ma juju yana ce wa tarakna ba'dahum yawma idhin yamuju fi ba'd wa nufika fi suri fa jama'na wa jama'a malamai sun yi sabani akan wannan aya wasu suka ce da Allah ya ce wa tarakna ba'dahum yamuju fi ba'd mun bar shashin su wato yana gogayya da shashi a wannan rana sai suka ce lamirin yana komawa kansu wato ya juji ne wa majuji wasu malamai suka ce a an gama hikayensu an koma a kan kiyama ake magana sabila na ka watarak na ba da su waɗannan ya juji wa majuji hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kamar yadda aka rawaito daga ita sayyida Zainab an rawaito daga ita daga ita sayyida Zainab binti Jashin wato matan annabi kenan sallallahu alaihi wasallam tace wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama na zaune a ɗakinta ta sai ya tashi yana ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yana ce la ilaha illallah wailil lil arabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi yana ce inna lillahi yana faɗin la ilaha illallah yace masifa ga larabawa wailil lil arabi kadikta kadikta raba yace haƙiƙa wani masifa ya tunkaro larabawa sai yace a yau ginin nan na ya juju wa ma juju da annabi Suleimani ya toshe su annabi ya ce kadim futiha an buɗe shi sai ya ƙulla fahallaka bai na asbi ai sai annabi ya ƙulla tsakanin yatsunsa biyu bai na sababa wal ibham ko bai na ibham wa sababa ko bai na ibham wallazi taliya a wani ruwaya tsakanin ibham shine wannan babban yatsa da wanda take binta wannan kenan sai annabi ya kulle ya yake ce wallahi yau an buɗe ginin nan na ya juju wa majuju an buɗe shi ma'ana ya juju wa majuju sun fasa ginin sun fasa har ya zamo sun ɗalle ko gwargwadon haka gwargwadon wannan ramu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haka ya faɗa ya ce tafiya ya ka masifa ya tinkaro larabawa malamai suka ce dama idan suka hau ginin suka tafasawa suka tafasawa tunda ana ya ce da wuri ba ba su da iko fa masdawo an ya zaru ba su da iko su rushe gini su yi nasara a kansa wa masdawo lahu na kaban kuma ba su da ikon su yi hanya wanda za su iya hawa to sai ya zamo a wani ruwayan ya zo cewa kullum sukan ta dukansa da wani kayan alatu har sai ya yi kusan ma'ana sai kusan fasa katangar sai dare idan dare ya yi ya jagoran su ce a huta an gaji amma gobe ƙara shi da ai to idan suka kwanta bacci gobe sai wajen ya zamo kaman ba a taɓa taɓa shi ba an ce har ya fi na jiya ma tauri haka suke yi kullum haka suke yi kullum to shi yasa har yau Allah bai ba su iko sun zo duniya ba amma na hadisi annabi ya ce sun dan buɗe kaman haka to kaga maton muka ɗauke na hadisin Allah bai ba su iko su ƙara shi ba ballantana su fara fitowa cikin mene wannan duniya tamu kuma na biyu shine an tambayi sallar annabi sallallahu alaihi wasallam yaya sifansu su ya juju wa majuju kamar hadisin nan na Huzaifa Lemani sai ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce su kashi sun fi uku ne ma'ana nau'i nau'i ya juju ma juji kashi uku ne akwai wato dogaye annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda kaman wata bishiya ya ce ka amsalin arzi sai sabai suka ce wa mal arzi ya rasulallah menene arzi kuma sai ya ce shajaratin mina shami ya ce wata bishiya ne a sham ya ce tsayinta ya kai zira'i ɗari biyu da ashirin tsayinta fa an san zira'i aiko kamar da ranar magwada daga gwiwa daga kan yatsa ka miƙe yatsinka haka zuwa gwiwa to ka auna haka haka haka so guda ɗari biyu da ashirin annabi ya ce to tsayin wannan bishiyar to haka tsayin wasu daga ciki yake dogaye ne sai annabi ya ce wasu kuma daga ciki gajeru ne amma Allah ya hore musu ƙarfi ɗaya daga ciki yana iya shimfiɗa kunnensa guda ɗaya a ƙasa ya tarisu uzunahu yana shimfiɗa kunnensa a ƙasa sai ya kwanta a kai sai ya lullubi da ɗaya kaji kunnen kamar kunnen menene na mu ce kamar bargo lallai ba sai ya shimfiɗa ɗaya ya kwanta a kai ya kuma sa ɗaya ya lulluɓi kuma ya kifi kif annabi ya ce duk ƙarfin dutse ko dabba nan masu manyan kunnen cinye shi suke har giwa suke cin ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce suna cin giwa suna cin aladu suna cin mutane to haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da sufansu to da su zo ƙarshen duniya kamar yadda ayan da jima kwana cewa da ya ce fa'iza ja a wadi rabbi jalau dakkan ko wa kana wadi rabbi haƙa idan alkawarin ubangiji ya zo jalau dakkan zai sanya shi ya koma dindikekke wa kana wadi rabbi haƙa to idan ƙarshen duniya ya zo ginin da ya rushe da su fito amma da su zo ne bayan dujal ya bayyana bayan annabi isa ma ya bayyana kaga kusan kiyama kenan da zo su ta cin mutane su kori mutanen duniya ma da duk yawan ruwa in suka je sai su shanye ruwan tekun wurin yanzu irin wannan ruwan mu na bauchi na gubi an ce bai wuce ƴaƴansu ba ma suka sa bakin su su tsotsa ruwa biya da masifa ne to dan adam dai zumo ya takura da rayuwa ga su da yawa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi na Anas bin Malik yace Allah ya hore ma kowane ɗaya daga cikin su tsawon rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum ɗaya daga cikin su yakan rayu yara alfa zakarin bai ne dai min sulbi yakan ga mutane ɗai har mutum dubu yakan tara su a gabansa kuma duka ‘ya'yansa ne na cikinsa sabiya da tsorai da suke su ya juju ma juju suna rin rayuka an ce kafin mutum ya mutu yakan ga ‘ya'yansa dubu ba kuma ‘ya'ya mata ba maza maza ka san an fi misali ‘ya'ya mata ai sun fi misali saurin girma da shauransu ko to maza yakan ga ‘ya'yansa na cikinsa maza mutum dubu kuma bai mutu ba to suna tsawon rai su biya da aka shi yasa har tun toshe su da aka yi zamanin sarki zirkan na al'askandar to da yawa daga cikinsu kuma da su rayu har zuwa lokacin da ginin da ya rushe da su fito to da zuwa suka damu da mutane suka damu da cinye mutane da dabbobin mutane to annabi isa alayhi salamu kamar yadda ruwa ya zo daga annabi da ya tara mutanen duniya wanda suka yi imani da shi a kan wani dutse har malamai ma sun faɗi dutsen to allah bare ba su ikon su hau wannan dutsen ba kuma wanda bai hau wannan dutsen ba akwai zikirori da aka bayar a wannan zamanin idan ka karanta ya juju ma juju bare iya cin ka ba bare iya kuma tunkaran ka ba to kaga zikiri ashe wani magani ne wanda yake hatta wato ba ma aljani ba don fitinan ya juju ma juju ya wuce aljani to hatta su ba su iya cin mai zikirin Allah sabiya da haka to wannan kaɗan daga cikin tarihi kenan Allah ya ce wa tarakna ba'dahum mun bar shashin su ya muji fi ba'd yana cuɗanya da shashi wa tarakna ba'dahum ya muji fi ya muji fi ba'd wani fika fi suri ko ونفق في السور فجمعناه جمعا تسيب كي هورا كما أتكين كوغو أي أتكين كهو فجمعناه سيب كتارا سو جمعا تاراوا وسمع علميكم تكتشا وانا لنير أمبر كسا يا جوجو ما جوجو أنشي كسا كياماني شين الله يتي وتركنا بعضهم يومئذ يموج في البال دابو برمتاني أراني كياما سنا cuɗanya da juna a filin kiyama ana makara wannan na tura wannan wannan na tura wannan to ana cikin haka to wani fika fisure dan muka yi hura na farko aka mutu a duniya to wani fika fisure da mu huta hura kuma na biyu zuwa tashin kiyama kenan wa jama'a nahu sai mu tara su jam'an wato tarawa na'am
وأردنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا
وأردنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا وأردنا جهنم دام دام بجرو دوتن جهنم أفيلين قيامة النبي صلى الله عليه وسلم يا قيامنا جهنم دات زو دملائكو دبو سبعين سنة ركدة إتدى ساسري da sarka tana kawo sura filin kiyama tana Allah wannan mala'ikun Allah na sa suna janta tana ce ubangiji ka banni in cinye wanda ya saba maka gidan duniya ka banni in kama shi an ce wannan koyi kawo hari da ta dinga filin kiyama hankalin halitta duka zai tashi da a dinga janta ana janta Allah ya ce wa aran na jahannama da mu bujiro da wutan jahannama lilkafiri daga kafirai aradan bujuruwa shine wa burrizatul jahimu liman yara ko da mu wato bayyana wutan jahannama ga duk wani mai kallo da mu bayyana ta jahimu shine wuta da mu bayyana ta liman yara ga duk wani wanda yake kallo a kiyaman kuma silla bujiro da aljanna wa uzurbatul jannatu lilmuttaqina ghayra ba'id da mu kusanto da aljanna ga masu tsoron Allah ba tare da nisa ba suna kallon aljanna sabila da haka Allah ya ce da mu kawo jahannama a filin kiyama yau mata jidu kullu nafsin ma amilat min khairin mudarra ko wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yahzirukum Allahu nafsa والله رؤوف بالعباد
الذين كانت أعينهم في جداء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا
الذين كانت أعينهم في جداء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون السمع الذين su su ne waɗanda su kafiran kenan kanat ta'ayunuhum ko wanda idanuwansu ta kasance fi gida'in cikin wato wani rufi an zikiri gabarin ambatona yawa kaga kafirai ma Allah ya daɗa faɗa a kiyama su ne waɗanda idanuwansu ta kasance cikin wani rufi gabarin ambatan Allah duk da malamai sun yi fassara a nan zikiri sun fassara kan ayoyin Allah eh kuma yana daukan iya daukan ainihin ma zikiri din domin shi kansa zikiri duk wanda baya yin sa to Allah subhanahu wataala ya tabbatar da cewa yana cikin kuncin rayuwa tunda Allah ya ce ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين وكما من يعش عن ذكر الرحمن فإن له معيشة لنكا duk wanda ya zamo ya yi dindimi wa mana'ara da kai an zikiri afwan wa mana'ara da an zikiri fa inna lahu maishatan danka wanda ya kau da kai gabarin zikirin Allah to rayuwa mai kunci ita ta tabbata gare shi Allah ya kiyaye mu da ka duk wanda ya zamo mai yawan zikirin Allah to da ka ga rayuwansa Allah ya sauƙaƙa masa kunci bakin ciki da kunci na rayuwa Allah ya sauƙaƙa masa duk kuwa halin da yake ciki da kaga annuri a fuskansa kuma Allah dai sauwaka masa al'amura da yawa subhanahu wataala sabi alaka allazina kanat ta'ayunun fi gidayin an zikiri wa kanu la yastati'una sam'an kuma sun zamo ba su da ikon ji ji sama'u qabulin ji irin na karba ba su da iko wannan su ne kafirai kenan shi yasa a wani ayan Allah ya siffanta su da kurame ne sun mumbukumun umur fahum la yarji'un aka ce su kafirai kurame ne don ba su jin ayan Allah kuma bebaye ne ba su iya magana ba kuma makafi ne ba su ganin ayoyin da Allah subhanahu wata'ala ya bayar na
أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا
أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا من دوني عبادي أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا Allah ya ce a fasibar lazina kafaru yanzu wanda suka yi kafirci suna zaton an yadda ibadi sirki bayina min duniya koma bayan ni ba ni ba auliya sirke su masoya ba ni ba wasu bayi da sirka masoya ba irin wannan zahirin ayan ne sai kaga wasu suna cewa ai ana riƙen shehunai ba Allah ake riko ba ba a sai ga wato ya ce ai Allah ya kamata a riƙa wali ba waliyai ba kaman kuma babu ayoyin da Allah subhanahu wataala din ya ce a yi riko da waliyansa ɗin kai ka ce babu irin wannan ayoyi ɗin sabiya da ka irin wannan ko in kaga irin wannan maganar so da yawa ana yi da kafirai ne kuma riko da su da ake nufi suke yi shine sun bar bautan Allah ne sai suka kuma bautan su kamar yadda yanzu wannan aya in ka tashi magana zaka ga Allah subhanahu zaka ga malamai suna cewa sun riki Uzairu da Isa da Maryam a matsayin ubangiji Uzairu Yahudawa sun ce shi ɗan Allah ne, Nasara kuma suka ce Isa ne Allah, a wani ayan kuma suka ce Allah Allah ne, Maryam Allah ne, Isa ma Allah ne, e, da ƙarƙafar lazi na ƙalu, inna Allah salisun salasa, ko? Allah ya ce, haƙiƙa sun yi kafirci wanda suka ce Allah ne ne, Allah shi ne na ukun alloli biyu, e shi ne salisun salas shi ne na uku uku wawa sabi alaka to wayannan ake magana amma idan ana maganan waliyai kan ai da ji Allah subhanahu wataala yana ce ala inna auliya Allah ko la khawfun alaihim yawa allazina amanu wa kanu lahum al-bushra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah zalika wal fawz al-azim sabiya haka waliyai Allah ya faɗa da yawa ya faɗa hadisul qudsi kuma hadisai ya zo da yawa annabi na ce waliyai da su yi ceto waliyai da su yi ceto amma a nan in ka gana maganar sirriki wasu masoya ba Allah ba an yadda ci min duni ibadiya sirriki wasu bayi na ba ni ba to kafirai ne ake magana amma duk mai riko da wali ai shi ana riko da wali ne ko ɗariƙa kaf da kaji ake maganar ɗariƙa ba ko wani abu ne ɗariƙa ba wai ana koya maka ne kar ka zama malalaci abinda ɗarika kawai take kenan wallahi kada ka zamo malalaci su biya naka ga zikirori ka kama yi daga wannan zikirin sai a sake ce maka to ai ga wani ma ya kamata ka dinga yi shi ba shi ba gaba ɗaya ai su kwaye ba su so mutum ya lalace ne eh kar ka lalace ne ya zama ba ka iya komai farillan ma da yaya da ka dinga kamowa kai to kawai ya ɗauki na fulfuli a jibga maka to kana ganin waɗannan ma kenan na fulfili dole ka yi ina kuma ainihin wajibi kuma dama hadisi ya zo annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk da malamai sun ce maganan malamai ne cewa duk wanda aka jarrabe shi manubtuliya duk wanda aka jarrabe shi bi tadyi'il wato sunnati wanda aka jarrabe shi da walakanta sunnan annabi an ce wannan aikin sunna ne ya zo baya iya yi to da a wayi gari yana walakanta farilla to su su baye shi ne suka zo suka kafa base ɗinsu wato menene ake cewa kam ɗinsu a gurin duk wajen da aka ce sunnan annabi ne to in ka yadda kai almajirinsu ne ya ce maka yin wannan abun dole ne sabiya da kada in ka walakanta wannan dawaye gari kana walakanta farillai daga mutum na walakanta farillai kuma ya me ya fita daga musulunci Allah ya kiyaye mu sabiya ka inna atanna jahannama mun tanadi jahannama lil kafiri daga kafirai nuzulan a matsayin masauki shine masaukin su shine da ka ji wani ayan Allah na ce wa sa'at masira eh wato makoma yayi muni ko wa sa'at na
قل هل ننبئكم بالأكثرين أعمالا الذين دل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا
ولحن ننبئكم ولحن ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين دل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا Allah ya ce ka gaya musu ya Rasulallah hal unabbi'ukum shin bana ba ku labari ba bil aksarina a amalan da mafi hasaran aiki wanda suka fi kowa hasaran aiki a ranar lahira wal hannu nabbi'ukum bil aksarina amala sai Allah ya ce ai allazina dalla sa'ayu fil hayatid dunya su ne wanda aikin su tun a duniya ma ta ɓaci ba su san mata ina za su bauta wa Allah ba amma kuma wahum alhali su ya sibuna suna zaton annahum yusununa sun'a suna zaton su dinnan suna kyautata aiki babu kana magana da su ce maka ai babu wanda ya kai su bautan Allah ka san babu mafi muni al'amari kamar mutum ya zo yana wautanci amma bai san wautanci yake yi ba wannan shi da ainihin gaɓo kenan to haka babu ainihin ɓacacce kamar wanda ya zamo yana aikin da Allah baya bukata shi kuma gani yake ya fi kowa shirya shi yasa aka ce sayyidina aliyu karamallah wajahu ya ce wawa wanda ya fi kowa wauta shi ne lokacin da ya tashi magana sai ya ga ya fi kowa hankali ka san akan samu irin wannan abu ne wanda shi in ba ra'ayinsa ne ya faɗa a abu ba to ya dai a yi faɗa da shi a kan ra'ayinsa ba ya ja kuma shi ya fi kowa sani shi kullum ya fi kowa sani ne kullum kuma ya fi kowa wato ra'ayi mai kyau to in kaga mutum ya samu irin wannan da sannu ka bi shi daga gani dukkan al'amuransa ba sa yin kyau ya zama ba ya ɗaukan shawara ya zama ya riga ya ɗauri a shi ya fi kowa tunani to ƙarshe sai kaga kuma ya gama tunaninsa ya dawo bayan wani kuma wanda masu mutane suna ganin bayi da hankali amma kuma a gurinsa shine mai hankali tabiya da sakamakon ganin kafi kowa kenan iya wani abu to Allah ya ce waɗanda suka fi kowa hasaran aiki su ne wanda aikinsu tun a duniya ta ɓaci amma wa hum yasibuna annahum yusuna sun'a suna zaton su dinnan su ne suke kyautata ayyuka wannan aya idan ka ɗauke ta a iya nan to har a cikin musulmi ma ana samun irin wayannan har a cikin musulmi wanda wani dai naɗe a kan bata amma shi gani yake yi kowa ɗan bida ne ba shi ba wannan ana samu yauwa ko kuma duk wani wanda ba shi ba to bacacce ne wannan duk ana samu amma wannan ayan a babun adalci wannan aya tana magana ne akan kafirai kamar yadda Allah a gaba da gaya mana sufofinsu to Allah ya samu cika da imani
أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فعبدت أعمالهم فعبدت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا
أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فعبدت أعمالهم ولا نقيم لهم يوم القيامة وزنا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم الله يتي وأنن وند aikin su ya ɓaci tun a duniya ɗin nan kuma suna zaton suna kyautata aiki Allah ya ce ula'ikan lazina kafaru su ne wanda suka kafirce bi ayati rabbihim da ayoyin ubangijinsu wa liqa'ihi suka kafirce ma maɗuwa da Allah suka ce babu wani haɗuwan da da Allah in an mutu kawai da a sake dawowa ne duniya mutum yana dawowa ne duniya kamar da ranar muke faɗa kamar addariyun haka suke faɗa mutum yana dawowa ne duniya ta hanyar wai dabbobi e, ta hanyar dabbobi yake dawowa duniya idan dama ainihinsa daga maniyi ne to maniyin nan an same shi ne sa'ilin da aka ci na aka yanka dabba aka yanka ta da aka yanka ta sai wani ko mu ce mahaifin kowa sai ya ci tsokan daga cikin dabbobin da Allah ya kaddara ya ci naman su to daga wannan tsokan dabban ai aka samu mene ya aka samu mani din mutum sabiya da haka aka zo aka jefa shi a mahaifa har zuwa aka haife shi to bayan an haife shi sai zo duniya da abubuwa guda biyu su suke juye jikinsa shine da dimi da sanyi su ne suke bashi lafiya dimi da sanyi su ne suke bashi lafiya kullum idan suka zamo sun yi balas sun zamo daidai ga mutum ya zama yana da lafiya kenan amma sa'ilin da ɗaya kan ɗaya to ba lafiya shine wani sa'in mutum ya zamo kamar a tunaninsu kenan wani sa'in sai mutum ya zamo sanyi ya lullube shi wani sanyi ya yi rinjaye akan zafi kenan sai ga mutum bayi da lafiya yana ce sanyi yake ji to wai sanyi ne ya rinjaye akan zafi wani sa'in kuma ya ce zafi yake ji to zafi ya yi rinjaye akan mene sanyi to wai mutum in ya rayari ya mutu aka je aka sa shi a ƙasa wai wannan ɗumi da zafin wannan sanyi kai da zafin shi sanyin jikin sannan wai shi ne dai kumbura tsirrai daga ƙasa kamar ƙwaya da ake saka ta a shuka mu dai mun san ruwa ne yake kumbura ko to wai ce wannan sanyin ne yake kumburawa in ruwa amma dai haɗe da ruwa ne ya sauka shi kuma zafin sai ya ba da ɗumi sai ta yi tsiro sai ta fito to tumi aka dabba ta zo ta sake ci wannan ciyawan ko ganyen to shi ma kan wani aka yanka wannan dabban wani ya ci wannan tsokan sai kuma a sake yin mani wannan mutumin sai a haife shi a wani gari ya dawo haka duniya za ta kai juyi kenan da zai alaka babu tashin kiyama Allah ya kiyaye mu da ulaika allazina kafaru bi ayati rabbihim بآيات ربهم ولقائه فابلت أعمالهم sai ayyukansu duka ta ɓaci duk wanda bai da imani aikin sa dama ɓacacce ne ne duk abin da wanda bai da imani yayi a duniya to a duniya Allah zai biya shi idan kuma ma akwai wani sakamako da Allah zai masa a lahira to sai dai a sawwaka masa kamar yadda gwargwadon imanin mutum gwargwadon matsayin sa gurin Allah haka gwargwadon kafirci mutum gwargwadon irin azaban da Allah zai masa to amma kafiri bayi da wani sakamako na alkhairi a lahira sai dai a rage masa azaban da ake masa in kafircinsa bai kai na wani bakin kafiri da ya fi shi kafirci ba to shi yasa wa liqa'ihi fa bi na qamaluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazanan bara mu tsayar musu dan wato awun aiki ba ranar kiyama ranar kiyama to amma anan malamai suka ce a'a ai kafirai ba ma ka kafirai da a musu awon aiki ranar kiyama wannan wazanu anan da ake nufi ana nufin wato ba da mu tsayar musu da wani daraja ba ranar kiyama haka malamai suka fara domin in ba a yi tawili ba to ayoyin da yawa da suka ce da yi hisabi ba wa nada'ul mawazin al-qista li yawmil qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a haka Allah yake ko da mu sanya mene mawazi wato mizani na ayyukan aiki da mu sanya shi na adalci kuma ranar kiyama kuma ba za mu zalunci wutarai ba to kafirai wannan in ka ɗauki zahirin ayan ya ce fala nuqimu lahum yawmal qiyamati waznan ba za mu tsayar musu da awun aiki ba ranar kiyama kuma a wani ayan ma Allah ya ce fa ma man saqulat ko mawazinuhu fa huwa fi ishatin radiya duk wanda mizanin sa yayi nauyi anan ko kafiri ko musulmi ne duk da dai kafiri an san mizanin sa bare taba yin nauyi ba amma wa man kaffa amma man kaffat kuma mawazinu ba fa ummuhu bare yawa Allah ya kiyaye mu da bi aka wanda mizanin sa yayi sako sako babu wani aiki na alkhairi a ciki sai dai da aka wutan jahannama zai shiga idan aka ayan ba tana nufin cewa bara a musu hisabi bane ai qur'ani ya ce wato wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yahsab mene hisaban yasira wa yanqalibu ila alihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara azari fa fa sawfa mene yad'u wa yasla innahu kana fi alihi innahu zanna allan yahur kaga maganan ya fito bala inna rabbuhu kana bi basira Allah ya ce ai wanda kuma aka bashi littafin sa ta bayan bayan sa shine an ce kafirai in aka musu hisabi aka auna aikin su a mizani ya zamo bai da kyau aikin su wato jebu ne gaba daya Allah bai karba ba to da ce to ga littafin aikin an ce ta bayan bayan su da da kalma sanun su ne a soka a karkashin kirjin su ya fito ta baya sai a ba su littafin Allah ya kiyaye mu shine wa amma man ute kitabahu wara'a zarihi bayan bayansa fa sawfa yad'u da sanni da kira ya halaka shine wani aya Allah yake ce la tadul yawma suburan wahidan wad'u suburan kasira Allah ya ce kada ku kira halaka guda daya ku kirayi halaka da yawa yau yau kan halaka ya tabbata wa yasla sa'ira amin da kuma kona shi dai kona a cikin wutan sa'ira وينقلب إلى أهله إنه زن الله يهو الله يجي أي أي فتن بني داو با دان أدم أي فتن با شيني بلقاء ربي دم با sun ƙaryata haɗuwa da Ubangiji da ranar kiyama inda wuzan na Allahn ya hura shi lan ya zo har abada cewa bare taɓa dawowa ba ɗan adam bara a taɓa dawo da shi yadda yake ba eh shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a suratul mene suratul kiyamati yana ci menene a yasimul insanu allan na jima'a bala kadiri na ala an nusawiya Allah ya ce wai mutum yana zaton bara mu iya jera kashushuwansa bane Allah ya ce to ai mu masu iko ne ma mu jera yan yatsunsa su ne bananu ka san gabbuna da ke cikin nan ka je ka duba littafin imamul gazali wannan iya ulumuddin idan ya zo yana maka bayani akan ɗan adam to ko likitoci ma nan suke kallon wasu abubuwa su sun yi karatun an yi karatun har ya kai ma ana kiransa hujjatul islami imamul gazali ilimin gashi nan an yi shi an yi ilimin amma kafin ya shiga tasawuf in ka je ka duba tarihinsa da yana daga cikin yace mai musun malaman sufaye ka san sufaye in suka faɗa ma magana in dai ba wai Allah ya jefa maka haske ba ba za ka iya ganewa ba su malaman sufaye iliminsu da shauran malamai idan kana so ka auna da malaman zamani ka nemi masu ilimin technology ne science and technology malaman fasaha na kimiyya ko yawwa ba ga shi yanzu ga ga waya wa an yi kana magana da wanda yake ko ina a duniya a ba ga facebook ba wai wai sunanta facebook ko wai fuskar littafi kenan na fasara ko ma eh amma kuma gashi kana magana da ita a duniya fasaha ne fa zunzurutun ilimi ne amma da an wali ya zo ya ce yana ɗakinsa yana kallon ana ikama a saudiya ya aje wasu suna cewa ƙarya ne kamar yadda muka sha faɗa cewa shehu usman bin fodi idan ka je ka ɗauki littafin da ɗan sai muhammad bello wannan infaqul mai suri ya ce shehu ya kai matsayin da ya ce duk abin da yadda yake zaune ya ce yana kallon abin da yake bangon duniya ko gabarci ko kudanci ko arewa ya ce kuma ya sha faɗan yana zaune yana kallon abin da yake sama da al'arshi ma to in dai wali in dai kafiri dai facebook ka yi aboki da kowa a duniya to ashe wali idan ya ce na ganin abin da ya wuce al'arshi ya ba mamaki shi ya fi cancanta ya zama haka ko to su sufaye yawa sufaye karatunsu in kana so ka gani ka auna ilimin malaman technology da malamin da shi dai kawai abin da ya iya ya ce ma 'yan yara a makaranta what is time of now ko Allah ya sauki gare imani yawa to kaga wannan ai ilimin gaba ɗaya ai a gurin malaman technology wannan bai ma fara karatu ba su da suka kura karatuwar suna iya ɗauko a ɗauko kaza a haɗa shi da kaza dai iya baka kaza a gai bara iya haɗa karatun su ba to su sufaye sun ba Allah sun tara ilimin zuciyarsu tawanku tawanku sai Allah ya jefa musu wasu ilimomi wanda in ba Allah ya jefa maka haske ba bara ka gane maganar su ba amma yanzu dai yau ga duniya ta zo duk abin da suka faɗa na karaman waliyai ga yau kafirai wanda ma an ce ƙur'ani ya ce tsinannu ne su a wasu wuraren amma ga shi wasu suna fito da wasu ilimomi na abun mamaki yanzu ba ta waya ya ka shiga kasuwa ko ya ka shiga kasuwa ka shiga kasuwanni wanda aka dora su a blockchains wani kasuwa da ake faɗa na kiriftan currency wanda ake kiranta wai kuɗi ne digital digital money kuɗi ne wanda ake yin sa a yanin gizo yanzu ya ka zama miliyoniya a wajen gashi nan ana bitcoins da shauran menene coins menene coin satoshi menene gatinan ilimi ne ba a network ake yi wallahi tallahi kuma a ba kuma ka shigan ka cika sharuɗa kuma ka zo kuɗin a maka transfer account ɗinka ka zo kuma garin ku ka sai babban gida amma wani ba da wannan ilimi ya ce wannan yan dabbara ne ƙarya ne kuma wallahi zuzzurutun ilimi ne wanda ya wuce kwakwalwanka kuma ɗan adam ne to Allah ya samu cika da imani menene ayan me yace zalika jazaohum بآيات ربي ولقائه فابدت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا بام غير مسدا wato au ranar kiyama ma'ana ba bara a musu hisabi ba kamar yadda ɗazu muka faɗa dan shi Allah adali ne malamai suka ce wazin anan kadaran ne ba su da wani daraja kafirai ba su da daraja amma da a musu hisabi yawa Allah inna Allah la yuzlimu misqala zarra Allah baya zalunci ko da kwayan zarra ne ko me mutum aka masa ba dama a can suratul kafi ya gaya mana ba da a bujiro da aiki har kafirai su ringa ce ma la yazal kitab ko la yagadiru sagiratan wala kabiratan illa asiya wajidu ma amilu hadira wala yazlimu rabbuka ahada na'am
ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا
الله يكيه ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا كو واتخذوا آياتي ورسلي هزوا ذلك الله يتي wannan جزاؤهم sakamakon su jahannam wutan jahannam ita ne sakamakon kafirai wanda suka karya cewa bara haɗu da Allah ba zalika jazaa'um jahannam bima kafaru an musu haka ne kuma su biya da sakamakon abin da suka kafirci da shi wattakazu ayati sun kuma riƙe ayoyina in ji Allah wa rusuli sun riƙi manzannina huzu'an abun wa mene izgili eh suna izgili da manzannin Allah suna izgiri da ayoyin Allah iliya da aka shi yasa kuwa da su dawoma a jahannama
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا حقيقة waɗannan da suka yi imani a innal ladzina amanu haƙiƙa wanda suka yi imani wa amilu salihati suka kuma yi ayyuka mai kyau kanat lahum jannatul firdaus nuzulan aljannan firdausi wato ita ne ta zamo musu masauki Allah ya samu daga ciki annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan da ku roƙi Allah aljanna ku roƙe shi firdausi aljannan firdausi ita ne aljannan annabawa ita ne mafi tsadan aljanna su da haka to duk wanda suka yi imani suka aiki mai kyau a nan ma malamai suka ce ba wai duk wanda ya imani ne ya aiki mai kyau kuma zai je firdausi ba shi zai je aljanna amma firdausi annabi ya fassara cewa aljanna ne na annabawa amma aljannan da take kusa da ita kuma shine wanda take makwabta da ita shine illiyina innal abrara lafi illiyina shine maulan mabil abbasi da faɗo wata magana babba nan akan almajiransa sabiya da haka innal ladina amanu wa amilus salihati kana lahum jannatul firdaus nuzulan khalidina fiha na'am
خالدين فيها لا يبغون عنها حولا
khalidina fiha da su dawwama a cikin aljannan nan la yabgu khalidina fiha la yabgu an hayi wala kuma ba sa neman wani canji ga barin wannan aljanna sabiya da abin da Allah ya bayar a cikin aljannan to yan aljanna babu wani canji da za su sake nema aljannan da take bin firdausi shi ta ne illiyina shi yasa kaji Allah ma ya ce innal abrara kubutattun bayi kubutattun bayi manyan akaɗabu kenan waliyai su ne abrawu lafi illina aka ce suna cikin illina to firdaus kuma an ce na annabawa ne to kaga ashe ba kowane wanda ya imani ne da isa firdaus ba amma Allah da iya sa sha aljanna gwargwadon imaninsa gwargwadon irin tsoron Allahnsa gwargwadon irin aljannan da za a bashi kenan kuma su sufaye ba Allah ya ce a cikin aljanna ba babu innaka la tazma'u fiya ko wa fa innaka la tazma'u fiya wala tadhi Allah yake gaya wa annabi Adam baraka ji kishi a cikin aljanna ba baraka ji yunwa ba a cikin aljanna babu wahala la yamassu fiya lagab aminin nasabu babu wani wahala da yake shafan yan aljanna gaba ɗaya hutu ne to a wurin sufaye wanda suka bi Allah suka bi Allah sosai to wasu tun a duniya masu samun Allah da suka yi ma ya fi musu aljanna din sabiya da sun samu Allah sun nutsu da Allah subhanahu wataala har ya zamo suna bauta wa Allah ma ba don kare sa su auta ba ba don kuma kare sa su aljanna ba sun zamo su samun Allah to su ya isar musu komai sabiya da haka sai ya zamo su ba ma aljanna ne a gabansu ba
قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا
قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا Allah subhanahu wata'ala ya ce ka gaya musu ya rasulallahi ka ce kullau kanal baru midada ka ce dada a ce kogin duniya ya zamo tawada ne laukanal baru midadan li kalimati rabbi dan a rubuta kalmomin Allah to anan malamai sun tafassara akan kalmomin Allah kaman imamu suddi ya ce kalimati rabbi kalmomin Allah a nan ya ce shi ne la'ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam wani kuma suka ce a kalmomin Allah a nan ana nufin aljanna ne tunda ita ne a baya aka yi magana wasu kuma suka ce a kalmomin Allah a nan ana nufin wato wato ainihin haƙiƙanin kalman Allah ainihin hakikanin kalman Allah to idan muka ɗauka cewa aljanna ne malaman da suka ce aljanna ake nufi to sai gaba ayan ai Allah ya ce da kogin duniya zai zamo tawada don a rubuta kalmomin Allah da shi to lanafidal baharu da kogin ya ƙare kabla an tamfada kalimat rabbi kafin kalmomin Allah su ƙare da sai tekun duniya wannan tawadan ya ƙare kafin kalman Allah ya gama ƙarewa walau ji ina bi mislihi madada ko da da da mu sake zuwa da wasu tawadan gwargwadon adadin tekun duniya to da duk su ma da su ƙare kalman Allah bai gama ƙarewa ba to malamai suka ce malaman da suka fassara kalmomin Allah da aljanna ne suka ce Allah ya gwada mana girman abin da ya tanada a cikin aljanna da yanzu duk girman tekun nan na Legas da muke ganinta da wanda na Asian wanda ya kewaye kasashen turai wanda har ya ƙecishe ya kewaye duniya duka duk wannan girmansa da muke gani da jiya da muke ce mun karanta rana tana faduwa a yammaci an ce ruwa ne kalli iya kallonka duk wannan ruwan a tara su su zamo tawada ne a ce da a rubuta irin abubuwan da Allah ya tanada wa muminai a cikin gidan aljanna to da wannan tekun sai ta ƙare ba a gama rubuta abubuwan da Allah ya tanada a gidan aljanna ba kaga Allah ya ba mu aljanna to ashe aljanna kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa Allah ya tanada abinda ido bai taɓa gani ba kunne bai taɓa ji ba zuciya ma bai taɓa tunanin akwai wani abu irin wannan abun ba a duniya ma muna ganin irin wannan ko eh a duniya muna ganin irin wannan ba ni mantawa wani bawan Allah wata baiwar Allah ne wai irin masoyiyansa din nan ta masa wani abinci da sallah wallahi ce tun da yake duniya bai taɓa ganin irin wannan to kaga shi aljanna ta yi gaskiya kenan tun a duniya fa ba wani nisan duniya aka je ba ya ce ya rasa wani abun a kek ne a bread ne cincin ne biskit ne a duniya ba aka yi to me kake tsammanin aljanna to aljanna Allah ya tana da abubuwan da mu da Allah ya kai mu koi albarkan annan Muhammadu to kuma in an fassara da maganar la ilaha illallah ne kalimati rabbi da kogin duniya ta ƙare wajen iya ba a gama rubuta ladin mai la'ila ilallahu ba haka wasu malaman suka faɗa to ashe la'ila ilallahu a bace mai girma don ita ɗaya tana cika mizani kuma idan mutum ya faɗe ta idan hadisul qudsi ya zo cewa idan mutum ya ce la'ila ilallahu da ta fita ne ta zamo kamar wani halitta tsuntsu ta je gaban rabbul izzati ta ta wani irin kaduwa kaduwa tana rawa ubangiji ya ce ke wannan kalma ki nutsu ta ce ubangiji ba dan bar wannan rawa da jikina ba sai ka yi gafara ma wanda ya faɗe ni to la ilaha illallah abubuwan ta dewa to haka kalmomin Allah idan haka da ko wasu malamai suka ce a ilmomin Allah ake nufi domin a wani ayan Allah ya ce wala wannan ma filardi min shajaratin na kalamu wal bari muddu min badihi sab'ata burin ma da filar kalimatillah da da a ce a itacuwan duniya bishiyoyi duk a feƙe su da ciyayi da kara da duk wasu abu dai a mai da su alƙalma wala wannan ma filardi min shajaratin na kalamu wal bari muddu kogin duniya kuma a ce shi ne ya zamo masa toda kai min ba da sab'at abhurin bayan sama a zo da koguna manyan tekuna bayan tekun duniya ta kare a zo da wasu manyan teku manya-manya guda bakwai ma da fitar kalmatullah kalmomin Allah ba za su kare ba wannan tekun duk haka da su kare amma ba gama iya rubuta kalmomin Allah ba to shi yasa malamai suka ce idan an ce abu na Allah ne to bayi da ƙarshe amma a nan in kana so ka gane kaɗan daga cikin girman al'amarin duk abu suka ce an ce na Allah ne to abun bayi da farko bayi da ƙarshe ita kanta aljanna da a zamuna ne a irin sufan ubangiji ba farko akwai dai farkon shiga amma ba ƙarshe to haka idan an ce abu na Allah ne kamar yanzu misali salatin annabi sallallahu alaihi wasallam in kai Allah bai maka goma to ya da kai kai misalta salatin Allah ba zai yi ba to su biya ka duk abun aka danganta shi ga Allah to abun bai da farko bai da ƙarshe shi yasa a gurin wasu malamai na suke ganin Qur'ani babu adadin ladan karanta ta duk da annabi ya ce kowane harafi ɗaya lada goma kowane harafi ɗaya to aka ɗauki wannan nassin da iya calculation yau ne harafin alkur'ani amma suka ce wannan ma an yi karantar ne wajen kwadaitarwa amma a ainihin hakika an ka ɗauko wasu nassoshin kuma sai kaga kawai Allah shi ya san iya abin da ya tanada mai karatun Qur'ani to Allah ya sa mu cika da imani sabiya da haka a menene walau jina bi mislihi madadan ko da mun zo da misalinsa wani toda din irinsa na'am
قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا
قل إنما أنا بشر مثلكم يوحي إلي أنما إلهكم إله واحد ومن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا ko Allah subhanahu wata'ala ya ce to ka gaya musu ya rasulallahi kul ka gaya musu ka ce inna ma na basharun mislukum ni mutum ne irinku ni mutum ne irinku amma fa yuha ilayya ni kuma ana mun wahayi malamai suka ce da wanda Allah ya jefa masa haske na imani to wannan aya tana daga cikin ayoyi da take gwada ƙololuwan darajar annan Muhammad amma ba aya ne da take ƙoƙarin ta wanda wasu suke ƙoƙarin raina annabi da shi ba cewa ai annabi mutum ne subhanallah ai ayan ma ba cewa ta yi ka gaya musu ni mutum ne kamar kowa ba ni mutum ne misalin ku kuma ko malam bahaushe ma ya ce kama da wane yawa kama da wane ba ta wane sabila da haka kuma in ka lura maganan so da yawa in kaga irin wannan maganan ana magana ne da kafirai so da yawa amma idan kana so ka ga ainihin darajar annabi sallallahu alaihi wasallam ana magana da masu imani to ka je ka ga maganan da Allah yake gaya musabbai cewa ya ayyuha allazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wala tajharu lahu bil qawli ka jahari ne ba'alukum ya ku wanda kai imani kada ku dinga ɗaukaka muryanku a gaban manzon Allah kaga ana magana da 'yan gida wanda suka san waye darajarsa kuma kar ku dinga magana da shi kamar yadda kuke magana da junanku ashe a nan ba da irin masu imani ake maganan ba kuma in ma da masu imani din ne ma su faye suka ce ai ana tabbatar da cewa annabi Muhammad dan adam shine wa nurul akwani almutakawwinatil adami sahibul haqqi rabbani da muke karanta a cikin jauhara shi ainihin annabi Muhammad shine hasken halitta amma almutakawwinatul adami wanda ya kasance dan adam yabo ne mu gare mu duk darajar annabi Muhammad ina dan adam ne shi domin ba kai saka ce annabi Muhammad malaika bane ba za kuma ka ce aljani bane subhanallahi ba za ka ce ruhani bane ko annabi Muhammad dan adam ne yawwa sai da haka ai akwai wuraren da suke cewa ai da ma Allah ya turo mana malaika ne mana da ina ma malaika ne to ai Allah ya ce da mala'ika ne la qudiya lamru ko da al'amari ya yanke dan shi mala'ika bane dauki hotanci ba kuma waye ma dai yake da tajarrui karfin hali da zai iya magana da mala'ika ajjani ma ka gan shi a suran sa aini suran sa mutuwa da kai sai da suran sa ba ta da kyau ainihin an kaga mutum a suran mutum ya ga mutum a suran aljani in bai mutu ba kuma to yayi haukan da yayi alayira yayi hankali i to ina kuma ina kuma mala'ika kana ganin annabin ma sallallahu alaihi wasallam a cikan darajansa jikinsa jikinsa da ta fara ganin jibrilu kana ganin sanda ya zo gida yana ce sai da aka ji da ta lullube shi jikin ne ba ta taba ganin annabi ba amma ba ruhin ba tunda da ya ga mala'ika jibrilu fuka-fiki ne guda biyu ya ga ya buɗe ya ga ya toshe duniya a kofan gari hira'in ko fuka-fukansa ya ce kuma na da fuka-fukai guda ɗari shida amma biyu ne buɗe ya ga ya toshe duniya sai jikin annabi ta ruɗe ta gagara ɗauka ya zo gida na ce zan miloni zan miloni kuma mala'ika ya sake zuwa ya zo na ce ya ayyul muddassir kun fa anzir ka tashi kawai kai wa'azi ya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam to sabila da haka annabi sallallahu alaihi wasallam aya ya ce kuma in kana so ka sake ganin darajarsa ka je ka ga aya da Allah subhanahu wataala yake ce la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da kada ku yadda ku dinga kiran manzo Allah irin yadda kuke kiran junanku kada ku dinga kiran manzo Allah irin yadda kuke kiran junanku kuma Allah ya zo ya ce masu kiran manzo Allah mutanen ƙauye ne da su in sun zo mutan ƙauye ya zo lokacin ayan hijabi bata sauka ba ko kuma ya zo ta bayan katanga ya su tambaya wai annabi na ɗakin waye a cikin matansa ya ce ai na ɗakin wance ne sai su je ta katanga ta wurin wannan ɗaki ya Muhammadu ka huto mun iso ya Muhammadu muna da fatawa Allah ya ce innal ladzina yunadunaka min wara'il ujurati aksarum la yaqilun haƙiƙa masu kiranka ya rasulallahi bayan katanga mafi yawancin su mahaukata ne sabai ne ba ka gaya musu haka amma din Allah ne ya faɗa ba mun muka faɗa ya Allah ya kona mu kuma ba muna maimaita da izgili ba ne ko wanda suka zo suke wanda kaga annan Muhammad kai ka san matsayinsa kuwa wanda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ai sahabi ya riga sahabbai wato daga daga halitta in ka cire annabawa to babu wanda Allah ya musu arziki ya tara musu komai da komai kamar sabon manzan Allah da su biya da haka wannan aya tana gudu kololuwar darajar annabi walin na ma ana basharun misulukun yuha ilayya annama ilahukum ilahun waye al iyaka dai ubangijinku wato ubangiji ne guda ɗaya yuha al ilayya ni mutum ne irin ku amana mun waye yuha ilayya annama ilahukum iyaka dai ubangijinku ilahun wahidin ubangiji ne wanda yake guda ɗaya to da mu kwana akan wannan aya sabila da yanda da aka gane annabi sallallahu alaihi wasallama wato a halitta ma gaba ɗaya Allah bai yi wani kamansa ba to sai ka zo ka ɗauki annabi ka ɗauki annabi sallallahu alaihi wasallam na makana mai sai da lemo sala sala ka ɗauki annabi ɗaya bayan ɗaya sai kaga babu wani abu babu wani halitta da Allah ya irin su sallallahu alaihi wasallam ai mata ma ana magana sukan cewa mata ma suna suka tara ko to ina kuma mutum to Allah ya kara mana san annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan abinda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mu a muna addu'a ma shi wannan dan uwa namu shine Alhaji Uba Boris Allah ya bayyana shi Allah ya bayyana shi Allah ya bayyana shi saboda isan annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih al-Khatim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun assalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin